العالمين الصلاة والسلام على الفاتحة من حق قلبه والجاه العظيم وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu wannan halka ta mu mai albarka yau muna 26 ga watan Septemba miladiya 2018 don ci gaba da karatunmu na fassarar risala ta ibn abi zaidin al-qairawani wadda insha Allah za mu tashi akan daidai jam'i na sallah a arafa wadda in ba manta ba mun tsaya akan matsala ta jam'i da yake faruwa a wasu lokuta kamar misali magariba da isha kenan saboda wanda ya shafi ruwan sama mai karfi yana jawo a yi jam'i tsakanin magariba da isha sannan duhu sosai da kuma laka a haɗe da laka yana haɗa a yi jam'i bisa ittifaƙin malamai wa'in biyu ruwan sama ɗin mai ƙarfi da kuma duhu tare da taɓo duhun kuma ba duhun gajimare ba duhu na hakika to yana sa a yi jam'i sannan lakan kanta in ta yawa sosai ita kaɗai in ta yawa sosai akai ana iya yin jam'i bisa saɓanin malamai amma ba wai duka malamai suka gamu akan haka ba amma shi duhu kadai ba laka ba hadiri bisa ittifakin malamai ba a yin jami'i a kansa so wannan dai shi ne karatun da muka tsaya a kai to sai zai ci gaba da mana bayani akan jam'i da ya halatta ake yi a shari'ar musulunci wal jam'u bi arafata bainar zuhri wal asri haga nan kuma akwai jam'i da ake yi a filin arfa tsakanin azahar da la'asar a inda zawali wannan jam'i ana yin sa ne wato bayan zawali inda anan mai bayan ba'da ne karka fassara ta da lokacin zawali kasan inda a larabci fassararsa shi ne yayin da mitrali zawali ke to ba haka ba a inda zawali a nan bayan zawali ba lokacin zawali bayan zawali ba da zawal yake ne ya ce sunnatun wajibatun wannan sunna ce yin wannan jam'in a zahar da la'asar ɗin sunna ce mai ƙarfi wajibatun ana ai mu'akkadatun ne amma shi wannan sallah da za a hada na wato akwai maganganu da aka yi saboda yau due to the time factor ban fara karatunmu da wuri ba na yi ci mana wajen minti ya kai ashirin kafin mu fara karatu ɗin to amma magana dai da zan ɗan dunkule a kai shi ne liman zai yi hudu ba bayan zawalin kenan ya yi bayani daidai gurgudu sai ya a yi kiran sallah a yi ikama wa azahar sannan sai a yi sallata sai a sake wani kiran sallah a yi ikama wa la'asar sannan a sallace ta wannan shine abinda yake mai karfi a mazhaba amma akwai wanda suke ganin kiran sallah ɗaya ma za a yi wa azahar da la'asar ne sai dai ikama la'asar ɗin to amma gaskiyar magana magana da ta fi ƙarfi mashhuriyar magana shine za a yi musu kiran sallah dukkansu a yi musu ikama duk da akwai maganan cewa ana iya yi babu ikama ɗin kiran sallah ɗin a sallah ta biyu bi azanin wa iqamatin da kulli salatin wato za a yi kiran sallah da kuma iqama da dukkan sallah cikin su biyu la'asar din azhar din da la'asar din wa kazalika fi fi jam'il maghribi wal isha'i bil muzdalifati idza wasala ilayha kaga wannan azhar da la'asar din a ranar da aka yi tsaya arfa to daga zaran mutum ya bar arfa ya doshi musdalifa hakanan ana yin jam'i tsakanin magariba da isha ma'ana dai a yinin kan duka sallolin in ba a subahi ba babu wadda ba ta shiga wannan tsarin ba ita ce kawai ba a yi magananta ba amma dai a zahar da al'asar za a yi haɗa su a filin arfa ko magariba da isha kuma za a hada su a musdalifa duka a rana to shi ne yake waka zalika haka nan hukuncin yake za a yi jam'i fi jam'i al-maghribi wal isha'i hada maghriba da isha'i bil musdalifati a musdalifa idan wasala ilaiha idan mutum ya sadu da ita ya kai musdalifa din bayan ya tsaya arfa wannan haka malamai suka faɗa wanda yake da daman yin wannan jam'i sai in wanda ya tsaya arfa ne ya wuce kwanan musdalifa to wannan shi ne ya samu dama ya haɗa wannan sallah amma in mutum ba tsayuwan arfa ya ba don ya je kawai musdalifa ba zai haɗa sallolin nan ba hukuncin yana kan wadda kawai ya yi tsayuwan arfa haka za a yi abun ta hanyar yadda na faɗa a jam'in azhar da la'asar na filin arfa za a yi ikama a yi ikiran sallah sai a yi ikama to amma imam khalili mai muktasar ya ce mustahabbi ne wannan jam'in ya kirga shi ya ƙidaya shi cikin mustahabbai amma a nan an tafi akan wato zance mu'tamadi dai kawai a takaice sunna ce so sannan kamar yadda na faɗa dole a yi irin sallah a kowace a kuma yi ikama a kowace sallah ne ya gama da wannan kenan zai shiga kuma wata matsala daban wadda ita kuma bata shafi wa'in nan ba jam'i ne amma na daban shi kuma shine ya shiga yin bayani akai yake cewa wa idza jadda sayru bil musafiri lokacin da tafiya ta yi tsanani ga matafi wato tafiya ta wajibi kenan kamar misali tafiyan hajji aikata hajji kaga hajji ai wajibi ne ga mai iko to in ka samu iko din za ka tafi aikin hajji to ana yin akan hanya din ana yin kasu misali za ka tafi hajji kun shirya daga nan gida za ka tafi ko da nan gwamnati ne airport ko za a tashi to in azar ta ma da kabar tashan magarya sai a zara misali ko la'asar ta yi maka ko wani abu makamancin wannan za ka tsaya in kun tsaya za ku yi sallah ko in kun kai airport ko ba ku kai ba in dai niyyar tafiya ku kai to za ku yi jam'i za ku yi jam'i muna gani ai ana yi ko da ba ma aikin haji ba amma misali ina muku wai misalin tafiyan wajibi ana yi masa jam'in nan kamar aikin hajji kenan sannan haka tafiya na halal kamar hajjin ta dawa'a kenan wadda dama ya sauke hajjin sa yanzu komawa ne shi ma dai duk layin ɗaya ne yana ana iya wannan jam'i ne ko kuma tafiyar abin da ya shafi umra kenan ko kuma tafiya dai wacce take ta halal ma kawai tafiyar kasuwanci ko kasuwanci duk malamai sun faɗa tafiyar kuma wacce ake yi masta ƙasuru ne a cikinta ko wadda ba a yi wa ƙasa to inda tafiya inda aka samu wahala tsanani to ana iya yin jam'i na azahar da la'asar kamar yadda shi mai sharha ya faɗa samar da ni ko ya halatta a yi ƙasurinta ko bai halatta falahu shi wannan bawan Allah ya samu dama an yajma'a baina salataini fi akhir waqti az-zuhri wa awwal waqti al-asr to ya samu ya hada jam'i tsakanin salloli guda biyu a ƙarshen lokacin azhar da kuma farkon lokacin la'asar to anan a tara hankali da ke wato wannan shi ake cewa jam'i suri ana ji dama jam'in kala biyu ne akwai jam'ul haƙiƙi akwai jam'ul suri wannan wanda na kawo wanda muka faɗa yanzu na faɗa shi ake cewa jam'i suri mana a surar jam'in ne za ka ga kaman jam'i ne amma ba jam'i ba ne saboda kowace sallah ka yi ta a lokacin ta ne za ka ba jam'i ba ne a zahar sanda ka bari ƙarshen lokacin sai sai kai wannan jam'i to kaga a zahar ɗin ka yi shi ne a ƙarshen lokacinsa a lokacinsa ne la'asar kuma a farkon lokacinsa ne dama suna haɗuwa suna gamuwa a zahar da la'asar akwai lokacin da dukkansu ko suke haɗuwa in kai sar misali mutane biyu ne suna sallah wannan azhar yake wannan la'asar yake sai suka yi sallan tare a lokaci guda fi nafsi lokaci kowa kuma yayi a lokaci yana faruwa azhar da la'asar suna haɗa lokaci to in kun yi wannan jam'i sunansa jam'i suri a ganin mutane ne suke gani wai jam'i kuka yi saboda yanzu kuna sallame wannan ne kuka yi wannan amma a haƙiƙa ba jam'i ba kowace a lokacin sauka shi ne za ka ji malamai suna cewa jam'i suri to surin kenan a surar sallar ne za a ga kamar jam'i an haɗa ne ma ba haɗa wani kowace an yi ta lokacin ta so wannan kenan aha wa kazalika al-maghribu haka nan kuma hukuncin yake magariba ma والعشاء للعشاء أنا حداس أنت في معنا تاكيك لوكة مغربة لعشائي تسوما أنا حداس يد ذاك حدا أزهر للأسر جمعي سوري تهكا مغربا ما أنا يجي سيكا جرا كرشن وقتين مغربا da kuma farkon lokacin isha'i su ma suna haduwa shi yasa a karatun fiku in an zo za ka ji an ce in an kawo maganan wakaci na azhar aka gama bayani aka kawo maganan wakaci na la'asar aka gama bayani sai ka ji an ce wa daruri huma lokacin laruransu kuma kaga sun haɗu kenan dukansu sai a ce kaza ne haka isha da magariba suna haɗuwa a larura to shi yasa ake kiran abun jam'i suri misalin sifan sallan magariba da isha din jam'in su kaman sifan azhar da la'asar ne kawai shine magana to sai ya kawo wata magana ta daban ita kuma wa idan ta hala fi awwali waqti salati ula jama'a hina idin ana ji wannan gurin ku dube shi da kewa idan ta hala kaga in ka zo fassara za ka iya cewa idan ya yi tafiya to ba haka bane tunda irta hala fi'ili ne mazi ko fi'ili ne mazi idan ya yi tafiya a farkon lokaci a wa idar ta hala ma'anansa idza arada an yarta hila ne in yayi nufin zai yi tafiya ne akwai abubuwa larabci irin wayannan gashi mazi ne amma ana nufin ba mazi ba yanzu kamar ka ce radiyallahu anhu ka ga sai in an zo fassara sai ya ce Allah ya yarda da shi kuma radiyallahu kace yana gwada Allah ya yarda da shi ne a zahirin magana amma radiyallahu anhu a fassara sai a ce Allah ya yarda da shi to irin wayannan ne a larabci shi yasa ku lura da su sosai shine fikhu din gane abu fahimtar abu shine ba gundarin hakikanin larabcin ba abinda ake nufi ya kamata za ka abin nan in ka duba sharha ma haka za ka ga suka kawo ai aradal irtihala so dan mutum ya yi nufi zai yi tafiya fi awwali waqti salati ko ko ya ne ya farkon wakacin sallah al'ula na farkon to jama'a hina idu yana dama ya yi jam'i a wannan lokacin tun kafin ya yi tafiyan kenan wannan shi ake cewa jam'i hakiki wannan jam'i ne kawai kaulan wahidan na hakika saboda me ka ɗauko la'asar ne ka kawo ta a lokacin azhar kaga haɗawa ne wannan ka ɗauko la'asar ba ka kawo ta farkon lokacin azhar sai ka haɗe su wannan shi ake cewa jam'i hakiki amma in ka bari nan ma kana da dama kai ta tafiyar ka kawai a mota ko kuka ta tafiyar ku har ƙarshen lokacin azhar misali ba ku yi sallar ba sai irin wajen ƙarfe uku ɗin da misali minti ishirin ko da biyar haka sai ce jama'a ku tsaya mu sallah ko wa'insu misali aka zo ana tafiya a mota jama'a ya kamata mu yi jam'i ba ya kamata ya kamata to to kaga anan in malamai ne su to sai su tambayi junansu wanda jam'i za mu yi jam'i suri ko jam'i hakiki in fa malamai ne masu sun san karatu sai su tambayi juna wanda jam'i za mu yi suri ko hakiki sai wani ya ce misali to ni na bada shawari mu jam'i suri to duk wurin in sun san karatu to sai a ce to a ci gaba da tafiya a taka mota kawai sai ca irin uku da minti ishirin da biyar ko da minti ishirin da tara kawai sai a tsaya dama ila ana da rawa to jama'a fidda shimfiɗa sai a kawai sai a yi azar sannan sai a yi la'asar to wannan shi ake can jam'i suri jam'i hakiki kuma daga shigowar azar duk da ma wasu malamai suna cewa ɗan jinkirta lokacin azar ɗin kaɗan ya kai irin ƙarfe misali kamar dai ɗaya da rabi haka sai a haɗa su azar da la'asar wannan jam'i hakiki kenan la'asar ba ta shigo ba ko kaɗa a jawo ta a haɗa su tun da azahar yana shiga ne daga tun kafin ɗaya ko daga zawali ya yi ai shi ne azahar in zawali ya yi rana ta karkata abinda ya sa kuke gani muke yin karfe biyu sallah karfe biyu ko biyu saura kwata saboda shi ne abinda manson Allah yi amma lokacin takaf yana shiga daga zawali ne tun kafin da amma shi din ma'aiki alisatattun mai addini shi ne wadda bilal ya tashi zai kira sallah ya ce abrid mun san hadisin ai ya sake zai kira ya ce abrid ya sake ya ce ya musanna ya bar shi to abrid abrid din nan ka sanya ya a zahar ne kaɗai banda sauran salloli saboda lokacin azhar ne kawai ake gargin rana yake cewa a jinkirta a sanya a bari gari ya sanyi tukunna a yi sallah yasa dukkan dukkan manya-manyan gidaje na ilimi za ka ga haka ne ka'idarsu suna sanya na haikali ya yi sanyi biyu sai ka ga an yi sallah wani har ya wuce ma biyu har da to wannan dai shi ne magariba ne ita ba a son jinkiri ita ko irin bata lokacin nan ba a so da zara an kira sallah kawai kana tsaya majiran wai masu alwala ko menene mujarradin kammala kiran sallah da gurgudun yin addu'an bayan kiran sallah kawai sai sallah to isha ma ana so a jinkirta ita makamin azhar ba su a yi ta dauri aƙalla awa ɗaya ko kuma awa babu minti goma in ji wasu malamai wanda suka ɗan ɗaga ƙafa kenan kaɗan amma abin da ya fi dai awa guda cur tsakaninta da magariba yawa to a'a hari mari da kuma hina idin ma'ana kafin ya yi tafiya shi ne ma'anan izar ta hala ɗin wa izar ta hala wa iza ara da anyar ta hila a lokacin tun kan ya tafi sai ya yi su a gidansa kawai ya yi jam'in a gida ya samu dama ina fata an gane bayanin ba sai an tafi ba yanzu a nan misali ana matsalaci sai wai damu tafi ne misali ziyara ko bauchi ko wani abu sani sai muka ga in mun kama hanya yanzu dai lokacin azahar ya yi shigo farkonta to mun kama hanya kuma ƙila har la'asar ta yi mana misali wai nake yi fa to sai mu yi su kawai yanzu tun daga nan fa gida shi ne gashi da ka duba ma ai kabilar tihali alal mashhuri ka duba sharha hina izin din ka duba kafin ya kama tafiyan bisa mashhuriyar maganar malam shi ne kafin ma ya fara ya tafi sai ya yi sai ya haɗa ka wannan kenan ha sai walil maridi ko to haka marar lafiya ya samu an ya jima'a ya yi jam'i shi ma ba ta riya zai ba komai ba kawai sai ya jam'i abinsa ya haɗa a zahar da al'asa amma fa ba kowane mara lafiya ba ba kowane kar ka ji kanka yana bugawa ka ce ai mun karanta a risala duk wanda bai da lafiya lil maridi to ai kaga wannan ma ni ma maridu ne tunda kaina yana bugawa kawai jam'i zan ha ina ba kowanne rashin lafiya bane zai bayani walil maridi marar lafiya ya samu dama an ya jima'a ya yi jam'i idan kafa an yi gulaba ala akalihi inda zawani in ya ji tsoro hankalinsa zai gushe a lokacin da zawali ya yi mana a zahar ɗin ta shigo to lokacin da a zahar ɗin zai shigo wato inda zawali to nan ma in ya zama kila rashin lafiyar nasa yana suma ya farfado ne yana shiɗewa ya farfado to sai ya ji tsoro zai iya samunsa a wannan lokacin to ya samu misali sai ya hada sallolin sai ya yi jam'i ya magana ta ƙarika ya huta ne amma a nan shi mara lafiya zai salla ne a farkon lokacin sallan farko an gane ba zai jam'i ne sun ba a farkon magana ta malamai da suka yi kenan farkon lokacin farkon sai jawo ta biyu sai haɗe su ka duba a sharha za ka ga haka idan kafa an yi gulaba ala akali ko? yawwa gashi nan ma في وقت الصلاة الثانية والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الأولى jam'in da aka ambata zai kasance ne a farkon lokacin sallan farkon tun da salloli biyu ne a azar da al'asar misali to a farkon lokacinta alal mashuri abdisa zance wanda ya fi shura shi ne abin da aka yi to a takaice sai kuma me na'am in ya ji tsoron hankalinsa za a rinjayi hankalinsa mana zai shiɗe ko zai some saboda rashin lafiya to sai ya salla inda zawali yayin wato lokacin zawali sai ya haɗa su da azar da la'asar wa inda al-gurubi hakanan kuma ya haɗa tsakanin magariba da isha'i lokacin da rana ta faɗi kuma har yanzu marar lafiyan ya samu ya samu an gane ko ya fita to sai wani hukunci kuma na daban wa in kana aljam arfaqa bihi li batnin bihi wa nahwihi jama'a wasta waqti zuhri wa inda ghaibubati ash-shafaqi to wa in kana aljam'u arfaqa bihi in jam'in shine yafi sauki tare da shi shi marar lafiyan nan li batnin bihi saboda ciwon ciki da yake damunsa wa nawi ko kwatankwacin haka jama'a wasu tsawaktin sukul to sai ya yi jam'i a tsakiyar lokacin azar an gani? wato a nan abinda ake nufi an yi saɓani dai kawai a kan me wasu tsawaktin zuhur ɗin nan malamai sun yi saɓani a kai wani suka ce rabin kama domin hakikanin wasu shi ne rabi wani su kuma suka ce a akhirul kama ne ƙarshen kama shi ne zancen sunu ɗaya daga cikin manyan gaggagaggan malamai mazhaban malikiya to sai ya zama jam'i suri kenan zai yi kenan to a nan ciwon ciki da ake magana shi malam mai samar dani in ka duba ya yi magana a kai ba kowane ciwon ciki ba ne wa in kanal jam'u arfaqa bihi li ajli li ajli ishal za ga ya ta ishal an san me ishal za ga ishal gudawa a ciwon cikin shine ake ake wa jam'i saboda ƙila yana zuwa bayan ɗaki ya sake ji ya sake ƙila ba zai samu abin zai wahala saboda shiga da fita maganar alwalar makan tafi na aiki to in ya ɗan samu cinkirin abin kaɗan to sai ya yi maza ya haɗa sallarsa kawai saboda gudawa za ka ga duba shaɗi za ka ga kawai ajiyar izhal izhalin to larabci shi ne ake cewa gudawa to ciwon cikin ma kenan nau'in gudawa ne kenan yake jawo a hada sallah din so wa inda gaibubati shafaqi haka nan lokacin da shafaqi yake buya to ya samu ya yayi hada magariba da isha'i nan ma yadda zai hada azhar da la'asar to magariba da isha'i ma yana iya ya hada su tunda an ce magariba wakacinta yana kaiwa har buyan shafaƙi ko abin nan magariba ne to sai ya bari lokacin buyan shafaƙi sai ya sallaci magariba ya zama suri kenan shi ma lokacin kuma kaga isha mata shigo kafin ya gama magariba shafaƙi ya buya sai ya isha kuma kaga yayi a lokaci daya amma kowanne a lokacin sai suri kenan so wannan kenan wal mugma alaihi la yaqdi ma kharaja waqtu to yanzu kuma zai shiga baka bayanin wa'anda za lokacin sallah zai sai ya zama ba samu suka yi sallan ba kuma ba rasu ba a shari'ar musulunci akwai su ba mutuwa ya yi ba ba lokacin sallah ya yi bai samu ya yi ba kuma ba zai biya ba babu magana wai a ya irga sallolin da a babu ba zai biya ba ne kawai to ga na farko wal mugma alai wadda ya suma ana ji ɗaya kenan amma da sharaɗi la ya ƙazi ma kharaja waqtuhu ba zai biya duk sallan da lokacin ta riga ya fita yana halin suma mutum ne ya suma tun azahar ba ta yi ba dab azahar lokacin azahar sai lokacin azahar ya shiga har lokacin ya fita bai farfado ba to in dai lokacin ya fita shikenan ba zai biya ba babu biya a kansa ba gaban wanda bai da lafiya ba ne misali ko kuma a wani abu larura bacci ko wani abu kaga dole sai ka biya amma in su ma ne babu biya kawai ta faɗi sallah babu waye akwai ana bin sa sallah babu shi in ya farfado aka ce ya ga duba ga lokaci ya fita shikenan babu in ka ga in ya biya ne to bai sani bai san karatu ba eh to kamar na shiɗewa kenan ko kamar hauka-hauka haka ko muna zuwa kai ana zuwa kansa insha Allah so nan in kun duba walmugma alaihi wadda ya suma kenan bi zai biya abinda lokacin sai fita ba na sallolin farilla to haka nan kuma wadda ya bugu amma buguwa na halal akwai buguwa na halal ko to wadda ya bugu maye amma na halal to a lokacin wannan maye har sai lokacin sallah ya yi har ya fita yana cikin wannan maye to babu ba zai biya ba gayi nan a shirin kaduwa gayi nan la yagdi ma kharaja waqtu hudin nan aka ce min as-salawat al-mahrurah zai biya abin da ya riga lokacin sai fita ba a halin suma na sallolin farilla wa mithluhu sakran bi halalin kun gani malam ibrahim kun gani eh wanda ya wanda ya maye maye ta halal akwai ai a ga shi nan kaman shariba kamran ka duba malam kaman mutumin da ya sha giya ya zunnu labanin ya dauka nono ne sai ya sha giya sanda ya koshi kawai sai ya bugu ya dauka nono ne kawai a sha giya ne ta yi fara au asalan ko kuma ya ga zuma ya ɗauka ashe akwai giya ce sanda ya sha ashe an ɗan mista ta da giya sai kawai ya to hukuncin ɗaya ne ɗaya ne in dai lokacin sallar ya fita shikenan magana ya kare a yanzu maɗi maɗi in mutum ya sha maɗi ai yana buguwa kamalar ne ana buguwa da shi halal yanzu aka aka hada mutum madara da zuma in ya sha da yawa mutum zai hankalinsa zai yi ta kuma ka gani ba halal da halal ne aka hada ko ka samu pig milk din nan da kake kallo sai a same shi kamar kwaya biyu haka sai a hada da zuma a dama a dama in ka sha shi ya ishe ka to in ba sa'a aka yi ba za ka iya juya takalmanka wurin saka to ka duba abin da ya faɗa maganan da yanzu babba yake tambaya ya ce wa aulal majnunu bellantana kenan fa mahaukaci bellantana kenan mahaukaci buguwa na halal ma ko kuma suma ma kana kenan mahaukaci kaga kenan in mutum yayi hauka ta buge shi ko na kwana uku haka kenan a wannan idan ya warke me za a yi ya dawo hayyacinsa shi kenan sai ya ci gaba da sallolin da suka zo kenan ko wa aula almajnun haka yace ai mai buguwan halal ma da kuma su memme ya ce belle kenan kana mai jinnu wadda hankalin ya fita ta hanyar jinnu jarrabawa ta Allah wannan kai ka ɗauko ai ruwan ka kurba nono ka ɗauka nono ne ashe giya ce irin farar giyan nan to wannan babu wani abu wani sai ka ga wani ya yi taɓu ne in yi warke sai a tauhar da shi tabiya ya yi tabiya a gaga shi abu mai sauƙi mana an ɗauke mara alƙalami ne ba a rubuta mana ko menene yayi an dauke mai alƙalami an dauke alƙalami akan yaro da kuma eh shi mahaukaci da mai bacci kana bacci baka sani ba kai haka kawai kana kana mafarki sai ka danna wani naushi amma bacci kake ba a rubuta zunubi ko miskalar harfi amma inda ba bacci kake ba ko ba mai ƙarfi wani naushin ka naushi wani sai a rubuta masu nufi miskalar zarafin khairan yara aka ce sharran yara ko duka sharran yara khairan yara duka sai ka gani ko min kama kankantansa amma a bacci ne an ɗauki alƙalami akan mutum to wannan shi ne kaga ba zai biya ba fi hali mai fi igma'ihi ko a lokacin da ya suma to kallami inda za ka ga nan maganan mahaukacin ma da babba ya tambaya ɗazu a fili gashi nan ai au fi hali sakirhi alhalali kun gauri a shara lokacin buguwansa na halal ɗin nan ma'ana ba zai biya ba sallah kenan la yaddi ma kharaja waqtuhu fi igma'ihi a lokacin sumansa au fi hali sukrihi alhalali ko ko a lokacin da ya bugu buguwan halal din nan aw fi hali jununihi kaga maganar ta fito ko a lokacin da yake da hauka lokacin sallar ya fita dai shikenan ya wasake sai lokacin sallar ta zo yanzu shikenan ko bayan shekara ya haukan kuwa sallolin ba zai biya su ya za a ya gane hankalinsa ya dawo sai an bar interview baya ka kawai da ka ga wai mutum wai kana tsammanin ya warke sai ka ce masa to yanzu kan fa sai ka fara sallah a'a sai an yi interview wani eh shin Allah kam nawa ne sai ce Allah ni din zaka tambaya Allah nawa ne ka dauke ni maukaci ne Allah ɗaya ne mana to ina gabar yake sai ya nuna maka yanzu in mutu ya tashi daga kasuwa kam ina zai koma in ya rufe shago sai ce kiɗa mana wani ya kake ɗauka na irin wayan nan zai yi tamar irinsu irinsu da sauransu har ko kuma a bai tambayoyin abun da da an san yana ya san abu lokacin da yake da ilimi da da da da da lokaci ya yi ya zo ko ta saura minti biyu kacal to kaga ya ce ma وسواء كان الذي فاته في حال إجمائه daidai ne abinda ya kubce masa ya zama a cikin suman nasa ne ila akiri ma'ana ko buguwan halal kenan ko hauka ne to abun da ya kubce din kalilan au kasira abin da ya kubce na sallah dan kaɗan ne ko kuma mai yawa ne to ba zai biya shi ba wannan a sharha kenan ko kaɗan ne ko mai yawa ne ba zai biya duk da akwai saɓani fa amma khilafan libni umar ibn umara shi ya ce annahu yaqdi ma qalla ka khamsi salawatin faduna in salloli biyar ne ko abin da ya kasa da shi a fatawarsa fa to za a fiya wannan gaskiya shine kawai mai wannan rayu mashhuriyar magana ba wani magana biya ko kaɗan ne ko mai yawa ne wai ka mana in zallan ta yi yawa kenan ko kaɗan ne abin da ya fi mu'tamadin zance babu biya kawai ta gace ma'innan mutane nau'i uku su mamme mai mayan halal da mai jin kawai a takaice aha to sai mu kwana anan fi wakti menene yace ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات wannan sai mu fassara shi shi sai mu tashi akan mai haila wa yaqdi ma menene wa yaqdi zai biya amma fa ma afaqa fi waqti abinda ya farfado a halin lokacin wannan sallah ya farfado daga sumansa ko ya wasbake daga buguwan halal dinsa ko ya dawo hayyacinsa daga daga hauka to sai ya dawo a daidai lokacin azhar ko la'asa ko magariba ko isha'i ko asuba ana cikin lokacinta da ya halatta za a yi sallanta lokacinta bai fita ba ma'ana to so zai zai zai wannan sallan ita kam zai biya ta mimma yudriku min rak'atan in dai za a riski akalla raka'a akalla raka'a kafin time din ta fita ma'ana to zai biya raka'an abin da ake nufi ko kuma gurgudun ya je ya yi kama ruwa ya zo ya alwala time din sallan ba zai fita ba za a iya samun raka'a daya to inda an samu raka'a daya za a iya samun raka'a daya to zai yi wannan sallan sai maza ya yi ta fa aksara ko kuma sama da raka'a mina salawati na daga salloli din to zai zai biya zai yi ta to sai mu kwana anan zama na gaba sai mu tashi wa kazalika al-ha'id haka nan hukuncin yake mai haila ita ma dukkan hukuncin nan karanta a bayan nan ita ma haka ita ma duk sallar da ya kubce lokacin sai ya fita a halin tana haila babu biya azumi ne kawai suke biya banda sallah kuma yadda aka faɗi wancan kawai ita ma haka da kuma hukuncin in za a samu raka'a jininta ya dawo duk zamu abin nan kasan akwai hatsari mata da yawa akwai karatun da muka yi yana wurin su mala ibrahim wadda muka yi da su adamu su sayoji wadda na tabbatar cewa mata da yawa kashi akalla dai casa'in suna mutuwa da bashin salloli gaban allah za su je da bashin salloli a wuyansu mata saboda bai ba kowace mace take sanin injiniya yanke mini yanzu take kallon wai ita ila sallan yanzu kawai take kallon ba ta san akwai sallan da a ganin mutane ta riga ta wuce amma ita ma tana wuyanta ba kowa ke hararo sallan da aka riga an yi ta ba al'umma ta riga ta yi ta ta wuce ake gani amma ita zai yiwu sallan ana binta shi muddin za a samu raka'a to hatsari ne in ta kuskura ba kai bata yi wannan sallah ma'ana ka san kuma a zahar yaushe lokacin da yake fita sai rana ta faɗi har sai rana ta faɗi jinin mace yake ana dab rana ta faɗi dab gurgudun za a iya samun raka'a kaza misali za a iya samun raka'a hudu misali a yi raka a fulful za mu zo kai so ba a zahar la'asar duk ya kama ya kama ba wai la'asar kaɗai ba to mata da yawa ba san wannan ba wata kan ma inda da rana ta faɗi ne ya aini kan na sha ai ba ta san azhar la'asar duka yana wuyanta ba kuma in ta mutu ba ta yi a haka take wata za ta yi shekara 60 fa a duniya haka take ba ta kulawa da wa'idna ta mutu da salloli ta je lahira ina za ta shiga da salloli a wuyanta to wannan duk shi ne hatsarin wato rashin karatun mata in ba su karatun ba hatsari wata mace za ta zauna duniya ta yi rayuwa shekara 60 da kowane al'adanta duk watan duniya ana binta salloli to an haɗa sallolin shekara 60 din nan ya kake tsammani ana bin bashi ana je lahira ai shan shan shan tsallakewar ta yana da wahala kuma babu wani hujja Allah ba ruwansa jayinci bai ce ka zauna karkai karatu babu ba uzuri bane saboda haka sai zama na gaba insha Allah za mu zo mu warware shi da mashi'atin Allah tabaraka ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله